أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar lahadi yawon al'ahad a nan masjid sabilul guda gaban katare tsankanin magariba da isha na littafi al'adabar mufrad na imam imam muhammad abi a kajiwa na muhammad bin ismail wanda aka yi sani da buhari wanda ya rasu hijira ta da shekara 256 wanda yau muna ranar ladi nawa ga safar 28 ga safar hijira tana da 1444 a wancan satin mun kare babu rahmatul iyali muna babi na 176 babu rahmatul baha'im shi ma muna cikin shigo muna babun rahmatul baha'im mun yi ruwaya ta 378 da kuma 379 zamu kuma ba mu sake fasartawa a kullum muna bayani idan ana yi kowa masu littafi su rika rike kalmar sassa hannu duk inda ake da kalma sharhul mufidat sai ka ja layi sai ka rubuta ko ba yi safa da bil hadis musamman dai sharhul mufidat fasara ta kashin baki sharhi kowa na samu sharhin shi mutum ya kokari ya san fasara ta kashin baki rahmatul babi na 176 wannan babu ya ce ma rahamatul baha'im rahama jin kai ko rahama gaba baha'im ga dabbobi kenan can sama ya an ce kai rahama ga iyalanka kai rahama da yaro karami kai tosan yaro babba ya girmama yaro yaro san daraja babba duk amma wannan an wuce to nan he zo ce ma rahamatul baha'im kenan dabbobi ma ka musu rahama ka ji kansu wajen yankawa wajen ba da ba hadisi wanda ya ce idan ɗayan ku zai yanka hadisi ma'arufi cikin arba'una na wuya kuma na kan tashi kowa ya yi kawa sauƙaƙa sosai ka hutar da abin yankan ka ko kenan ko gurin yanka ita dabba ba su a ja ta nan a ja ta nan a ja ta nan a ta ba ta wahala ka a yanka ta su ake a mata rahama ko kuma ka zaman za ce da ka yanka ta kan da ida mutuwa kawai ka yi wata ruwan zafi azaba cikin azaba duk wannan ba su kenan ko abin yanka ko dabbobi ma wanda aka ce an kore su dan a kiwata su a ci namun su to a musulunci su ake ka rika jin kansu gurin yankan su gurin mai ba kawai haka da an ce kaza kayan jin daɗi ne a yanka ci kaza kawai sai kamo kaza da kawo a mata buka kawai sai ka jiwa ta ruwan zahi a cikin ruwan zahi ne zai da mutuwa kenan ka ai ba kai ba daidai kai ma kenan duk ana so ba ha'in su ma a rika jin kansu mun yi ruwaya guda biyu ruwaya ta wanda ya shayar da kare ya samu shiga aljanna allah ya mai godiya ya fi gafarta masa da kuma ruwa ya yi mace wadda ta rihe kyanwa a gida ta hana ta abinci kuma ta hana ta ta wuta har wannan kyanwa ta mutu ita ma dalilin wannan kuma aka yi aka mata azaba zan karanta ruwaye sama sama mai wancan satin duka hadisai ne sahihai duka buhari da muslim sun hudu su wani hadisan guda biyu na labarin karen da na kyanwai duka hadisai ne mutafikun alaihi bai je sun zo a nan adab rufrat kuma jami'u sahih da sahih muslim da sun hudu a can daga abi huraira an rasul sallallahu alaihi wasallam a kala baina ma rajulun yamshi fi tariqin wata ran wani mutum yana tafiya akan hanya ishtadda bihi al-adash sai ishirwa ta tsananta a kan shi sai ishirwa ta tsananta a kan shi fawaje da bi iran yana cikin hanyar ne sai gani bi'iran sai ga rijiya fana zarafi ha sai ya sauka ke ne ya shiga cikin rijiya fashariba sai ya sha ruwa a cikin rijiya shiga ma babu guga tunda da ya zo gun rijiya ga rijiya amma dai babu guga da wanda ya ce ma fana zala fi ha kenan sai ya shiga cikin rijiya ya sauka kenan cikin rijiya da ya shiga kenan kaga dai ishirwa ta matsa da kyalle kama ka kama shiga rijiya ya shiga da ya shiga kenan da tafin hannun shi zai doka ya sha ruwa to ya sha ruwa sun makara da sai hudo daga rijiya da ya hudo daga rijiya a bakin rijiya sai ce fa'iza kalbun yalhas sai ga kare yana yana lallagin nan na kare in yana je ishirwa yana lallagi ya akuli sara yana cin kasar gurin min al'adashi dai ishirwa ta kai ishirwa kare yana ce kasar gurin ishirwa ta buga shi faƙalar rajul shi wannan mutumin wannan namijin sai ya ci a ransa laƙad balaga hazal kalib ba min al'adashi misilin lazi kana balaga ne laƙad balaga hazal kalba haƙiƙa ya kai wa wannan karan min al'adashi na daga ishirwa misilin lazi kana balaga ne kamar yadda ni ma ta kai mini ɗansu kenan wannan karan yana ji ishirwa sosai kamar nima yadda nake ji ɗansu fana zalal bi'ira sai sake komawa cikin mai rijiya to ba guga fama la'aku sai cika takalmin shi kofi a ta suna takalmin fata kamar sule ne sai cika sule shi takalmin sai cika hukun shi sun ma amsaka ha ya rike bifidi da baki fasaka kal ya zo shayar da wannan kara kaga da takalmin shi ya ɗauko ya zo shayar da wannan kara shine annabi yace fa shakarallah Allah sai mai godiya wannan bawan Allah fa gafara la kuma Allah sai gafarta mai kenan ga ce Allah ya gode ma ya ma gafara kenan aljanna ko kenan ga saboda ne kare kadu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wa inna lana fil bahaimi ajran shin ha a cikin dabbobi ma muna da lada kala sai annabi ya ce musu fi kulli zatin kabadin a cikin dukkan ma'abucin hanta na nanna ko duk abu mai tsewa ko hanta na nanna idan ka bashi kana da lada yana duk abu ko garangare ne ko kwado ne duk abu mai motsi gine gine duk abu mai rai idan ka mai kana da lada don wani shi a ɗan imanin da inda taimaka ne ba sai musulmi ba ko kafiri kana taimakawa ba sai musulmi dan uwa ba irin wannan taimako ko kafiri kana ba kuma ko dabba kana ba kaga dai kare yawa ya samu mai godiya Allah kuma ya samu Allah gafarta ne kuma sai na gaba kuma nuna mu ita kuma mage kyanwa dai wannan tamu ta gida ita kuma wannan tana da kyanwa sai ta rike kyanwa a daki ba ta bar kyanwan nan ba ta je ta ci kwarurruka ta sami suke kisa suwaye ta ci ko ko ba ta kama ta ba abinci wannan kyanwai har dai kyanwa tana ɗaki a rike wahala ta kai kyanwa ta rasu kyanwa ta yi dalilin wannan matar to dalilin wannan sai allah mata azaba shi ne ne ce ma ruwaya ta biyu uzibat imra'atun fil hirra wata mace an mata azaba saboda hirra musa kyanwa habasataha ta yi ta tsare ta habasa tsarewa ta tsare ta hatta ma ta ju'an har dai wannan kyanwan ta mutu dan dan yunwa hatta ma ta ju'an ta mutu dan yunwa fada hal fada halat fi hanna sai wannan kyanwan ta sanya ta ina wuta kenan shine ce ma uzibat imra'atun fil khirrati wata mace an mata azaba saboda kyanwa haba saddaha ta tsare wannan kyanwa hatta ma ta ju'an har dai wannan kyanwa ta mutu dan saboda yunwa ba da halatti hanna sai ta sanya wannan macen wuta yuqalu ana cewa wallahu a'lam Allah ne masani la anti amtiha ke biki ciyar da ita ba wala saqaitiha ko biki shayar da ita ba kina habastiha lokacin da kika tsare wannan kyanwar kenan ta tsare kyanwar ba ta ciyar da ita ba ba ta shayar da ita ba lokacin da ita ta wala anti arsaltiha kuma ke biki sake ta mata tafi fa akalat min hashashil ard ta ji kwarurruka na ƙasa suke yanke so ko ai da kuɗin ta ta cikin keso ta cike ba kamar ta wannan ke da ilimin wannan fa uzibat sai aka azarta ta ke da wancan satin wannan ruwa guda biyu daga nan muka tsaya kenan inda zan mu tashi yanzu hadisi na 380 hadisi na ruwaya tana 380 to sai ce
قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ح- ح- حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرع الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لل... للأع... ويل لل...
أقماء القوم أقماء القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون
wannan ruwaya da zan makaranta ta nawa 380 akhirai ahmad ya hudo ta da bai haƙi kuma ta cikin sahihi tana cikin silsila ta albani sahihi ya ce kenan zan magana ita wannan ruwaya yace hadathana muhammad bin uqba ta qala hadathana muhammad bin usman al-quraishi qala hadathana harizu qala hadathana hibban bin zaid al-shar'abi al-shar'abi an abdullah bin amr bin asi ina sahabi ana abdullah sahabi ne baban ma sahabi ne abdullah sahabi ne amr bin asima sahabi ne ya da ɗaya daga cikin manya-manyan dattijawan sahabai amr bin asi kaɗan daga tarihin shi wane ne a ka guda biyu da ya cikin jahiliya da cikin islam amr bin asi na daidai shi ya bude wannan masar amr bin asi kuma zamanin zamanin jahiliya lokacin da aka yi hijiratul ula ila habasha wai aka aika lokacin da aka yi hijira zuwa najashi sun ji akwai bin abi dalib da sa sama bin umaisin da sauransu mutum goma sha hudu da suka kai ba yan makka ba sun tara hadaya sun kai wa najashi na ya maido wannan ruwaya aka tura eh wane shi ne abokin najashi wanda aka tura shi bil hadaya ila najashi kan yi musulunta wancan lokacin daga baya musulunta ya kyautata musulunci shi kuma a tarihi shi ne kamar waziri ma na mai ba da shawara na ma'awai bin abi sufiyan duk lokacin da aka yi fitinar tsinan da wani fitinar tsinan da sauransu dan nashi sahabi ne abdullahi shi ma abu bin asi sahabi ne zaid bin shar'abi kuma wanda ihtalafa fi suhbatihi malamai sun yi sabani a cikin sahabi ne ko ba sahabi ne ba amma dai ra'ayin raji sun yi zuwa akan shi wannan zaid bin shar'abi innan tabi'i ne annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace irhamu irhamu ku ji ku tausaya mutane ku ji tausayi ko kuwa ku ji ku yi rahama turhamu kuma sai a muku bi rahama irhamu ku ji tausayin mutane turhamu kuma sai a yi tausayin kenan irhamu mafi al'adar rahama ko mafi sama kenan ka tausaya mutane ka yi tausayin mutane kawa mutane rahama kai ma sai Allah ya ma wa kafiru ku gafarta mutane an taba ku ya gafiru lahu da kuma sai Allah ya muku mi gafara can cikin suratul nur ba ta ba ala ala tibuna ala ya gafara Allah lakum ku ba ku so Allah ya muku gafara ne wa in ta'fu wa tasfahu ko to ai kaga can mustahu dawa da Abubakar Siddiqo lokacin da yace bai ciyar da shi ba ai ta aka wala ya ta ulul falal minkum wasa'ati ko kakka kiya kai baka so amma gafara ayi kaza ayi kaza ayi kaza kenan kaga abubakar sai wa mustafa abin da yake da dama shi ne ce wa gafiru ku gafarta mutane ya gafiru lahu lakum kuma Allah zai gafarta muku sai ce wailun kalmatul azab wailun kalmatul azab ko kuma wadun fi jahannama wailun lil aqma'il qawli bone ya tabbata in aka ce aqma kaman masu raran magana kamar wanda ba su rike magana in ta shiga daga nan ta wuta daga nan akma kamar ka ajiye ta nu yana da kofa na yana da kofa na ka zo ruwa zai wuce ana ce da alƙamu kenan akama wa kenan masu bu- wannan kamar tiyo ka- kamar rara kamar me zaka ce kenan wanda in magana ta shiga daga nan sai ta wuta daga nan kenan duk abin da za a gaya mutum ba ta tsayawa a kansa biyar ko hawa na bututu rariya kenan sai ka ce lil aqama il qawlu bone ya tabbata ga masu rariyan magana ga masu rariya a jin magana bone ya tabbata ga masu rariya a jin magana kenan wanda magana in ta shiga kunnan hagun sai ta wuta daga kunnan dama ba ta tsayawa a kunnan kenan kalmar alakama bone ya tabbata ga masu bututun magana ko kuma masu rariya a jin magana masu rariya a jin magana kenan kamar kina kira ce masu rariya a jin magana kenan kamar tiyo ne kunnan su a kama kenan kunnan su ya kasance tiyo ne na ruwa in ya shiga daga nan magudada ce sai ya wuta kenan in kunnan in magana ta shiga daga nan in ta shiga da kunnan dama sai ta wuta da kunnan to shine aka ba sai ce kuma wailun kalmatul azab ko kuma wadu fi jahannama li musirrina ga masu nacewa a cikin laifi kenan mutum mai laifi kuma ya nace akan laifin ya yi laifi musirrin masu nacewa ai da kuwa ayatan ko sai ce ma'allazina ya surruna waɗanda suke nacewa alama fa'alu a bisa abinda suka aikata wa kuma ya alamuna alhali sun sani wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba wa lam yasiru ala ma fa'alu to kaga ayatan ta fara wa yasuruna kenan masu masu nacewa kenan shine ce wallazi da isa fa alfahisha mummune na kwaye su ne idan suka aikata alfasha ko kuma suka yi zalunci zunubi zakarullah sai su ambata Allah kenan sai su tuba fastaghfiru li zunubihim su nemi gafarar zunubin su ba wani mai gafarta zunubi sai Allah walam yusuru ba su nacewa su doge a bisa abinda suka aikata alhali sun sani kenan yasuru nan dogewa ko kuma naci kenan kana bisa laifin ka ci gaba da laifin shi a kama ka ji magana daga nan ta shiga ta kunnan dama ta wuta ta kunnan hagun shi ko musulun ka doge ka nace a kan abin ja layi kalmar guda biyu nan kenan shi ne wani guda biyu duka aka ce bane kalmar azaba ta tabbata ga duk wanda zai ji magana ta kunnan dama ta wuta ta kunnan hagun da kuma wanda yake nacewa a kan laifi ya ji ya ji ya ji ya fasa kenan dai a shahidinan da muke nema irhamu ne turhamu shi ne a shahidin da babin da muke rahamatul baha'im ne muke irhamu turhamu ku ji kai ku tosaya kuma a tosaya muku irhamu min fil ardi yarhamukum min fis samai arhama wa yarhamuhum rahman sai ce قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن الجميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة
ta wannan ruwaya da za mu karanta ita ma tana cikin kabarani ya hudo ta bayaki ya hudo ta kuma cikin hassan jika wa sanahu albani fisai يجي حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا وليد بن جبيل الكندي عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من رحمة دون يجد توسين يجي كان ولو زبيها كودا أبن زي ينكا رحمه الله يوم القيامة الله زي يجي كان شيء توسين شي ما رانتا شي قيامة ai kaza dai Allah ya halaka mu kamo kaza mu yanka ai asoki a cikin gina ma ko to amma dai gurin yanka ta suka yi sai ka yi sosai ba ka zo da ka zo ka yi caro-caro ka kamo da ka buga ta da kayan da ruwan zai ka jefa ta ka ga wace bakai sosai ta ba ko kuma dabba ko zaka yanka akuya ko wannan ka kamo da ka ja ta a danne ta in an danne ta ma tana wannan a ce kara mata a kara a kara ko wuka a yi ta wasa a yi ta wasa a yi ta wasa da kyanta mutu idan kaga ai baka yi baka yi rahawa ba kenan shi ne ce mara rahima duk wanda ya rahama ya ji sosai walau zabi hatan ko da abin yanka wanda an halatta a ci nama ka ji tausayin shi gurin yanka rahimahullahu yawmal qiyama kai ma Allah zai ji kanka yaushe ranar tashin kiyama yana wannan ma za su tafi da muna gane kenan hatta abin yanka wanda hadisin dai na arba'una hadisi kawasa kawasa kai tabi ya nama ka zo ka gurza ka gurza ka gurza ko ka tsaya ka wasa kuma ka gurza ka gursawa ka tsaya ka wasa kaga namu za a ci shi yayi amma dai ka samu laifi baka yi tosayin dabban ba ya shi kuma tosayin dabban mustahabi ne don ka hutar da ita sai ce babul ahazal baiti ai can baya ce ma ka yi tosayin dabbobi to kuma dabbobi an halatta a ci namansu a yi a yi a yi a yi ko kaji ga sanar su yi kyankyasa zuwa doki daga ta yi koya doki ko wani namu da kyankyasa yi shi dole sai cewa babul ahazal baiti doke kwan tsuntsuwa ahazal baiti doke kwai minar kumrati na daga tsuntsuwa kumra irin tsuntsaye kanana haka eh irin su bibi da sauransu wannan ko wani daji irin wannan kanana tsuntsaye su ne kumra kamar ka je gona ka yi kwanta guda biyu kawai sai ka doki to bi zai amfana ka ita kanta ba ka dogo ta guda biyar ta kai ai ba ba su kira ba kenan kenan ai bai amfana ba komai bai da bibi inda ya karama a ka je gona ka hau wani gawo ko wani icce sai ga wata tsuntsuwa karama da kwanta guda biyu bai zata amfana ka amma dai wata hausha ce ko wani wani aya an san halatta ka bugo ka ciko to amma da irin wani ƙarin tsuntsaye sun yi kwansu kawai ka zo ka ɗauki mai sai amfana ka kenan ka ga wannan bayi shi ne zai karanta ma ne ce a hazal baili ɗaukan kwai min alkumrati na daga ƴan tsuntsuwa daga tsuntsuwa alkumra tsuntsuwa sai ce
قال حدثنا طلق بن بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها ببيضتها فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردد رحمة لها
to wannan ruwa da zan makaranta baitin ta zo na adabul mufrad kuma ta zo a sunan na abi dauda kuma tana cikin sahih ta ita ma albaniya saha ta wannan ruwaya yace hadathana talqun bin ganamin qala hadathana wani mas'udiyun an hasan bin sa'ad an abdurrahman bin abdullah an abdullah anna nabi sallallahu alaihi wasallam yace na an abdullahi kuma yace ma an abdullahi wani abdullahi kuma yace ma an abdullahi wani abdullahi bin mas'ud daga yace ma abdullahi in dai sahabi ne yace kenan yana ibnihi ma kogan abdullahi a cikin sahabbai kenan abdullahi bin mas'ud yana daga zuwa ruwaya ya ce ma abdullahi kawai bai idawa kawai dan mas'ud yake yi yana daga abdullahi dan mas'ud annan nabi sallallahu alaihi wa sallama nazzala manzilan yace wata ran suna tafiya cikin bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka manzilan wani masarki kenan nan wannan manzilan yana dokan gida yana dokan kuma inda ya sauka dai kenan nazzala manzilan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka wani guri wani masarki manzil gida ko wani guri inda suka tsaya to a inda suke kin nan fa ahaza rajulun baydu kumratin sai wanda ya leka itace wani gawo ko wani itace haka sai ga ya tsuntsuwa da kwanda kawai sai doki sai doke kwa ai ka saka yara su je kawai ka gani kwamburi yake ke yi doke kwan tsuntsuwa faja'at sai wannan tsuntsuwa da annabi ya zo gurin faja'at sai ta zo tsuntsuwai zai ta gwada mu'jiza annabi ta rufu sai kamar ta take shawagi sama a nan ta kai ta kawo tana tsitsi tana yi eh kamar musa suka ɗauke gidan ɗiyanta a gida ta yi sabo aihuwa ba sai ta hau ba su ta ita bari gidan tana kalle kallon ku to shi wannan tsuntsuwar kuma mu'jiza ce sai ta ka ƙara gurin annabi kenan shi ne na yace da namiji ya doka faja'at sai ta zo wace tsuntsuwa ta rufu tana zagaya tana shawagi musa annabi alala asir rasul kamar su zo tana shawaki ta je ta zo tana kuka shine eh kenan ta ka kara gurin annabi kenan ka gona hadisi yana nuna mu mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyukum faja'a hazihi baydatiha ayyukum wane ne daga cikin ku ya cutar da wannan tsuntsuwar da kwanta kaga annabi bai samu ikon ba amma dai mu'jiza ta zo ta musa na sallallahu alaihi wasallama ya san kara ne taka sai ne ce ayyukum wane ne faja hazihi bai da wanda ya cutar da wannan gata nan wannan waye cutar da ita da kwanta kenan waye doki kwanta faƙala rajulun sai wani namiji a ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ana a hastu bai da ha ni ne na doki kwanta faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce wani namiji irdut mai damata rahamatan lahakin kai ne gare ta irdut me rahamatan lahakin kai ne to umbe bai da waya ya ci kwan ya yi wani kwai karama ce ya lahi bai lahi batun da ai tsuntsaye ne to amma dai dan rahama sai ai shi ma hadisi ya ce mai damata rahamatan mai damata dan jin kai ne gare ta kai ma Allah ya karka ai bai ce ma mai damata ba kenan ka ga nan wai hatta dabba su ake a cuce ta kenan su ake ka hatta dabba su ake ka cuce ta yanzu kaga ya ce ayyukun fashi a hazi bai da da wane ne ya cuci wannan da kwanta tana ba ya biyan gatan tana shawagi ta je ta zo tsi tsi tsi tsi annabi ce wannan bisa bai sa kalla wane ne ya cuce ta da kwanta ya ce ni aka ce mai damar ta rahama ne gare ta mun muke doka a darasi wannan hadisi muna doka dai kaga ana da ana tausayin dabbobi ko ko muna dokan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ba nan kadai ne ba ai da koi wanda rakumi ma ka kara burane hadisi rakumi yana ga kuma sauka shi na shi ma wanda rakumi shi ma wasu burane ne kuka yake kuka aka ce ina sa ina ne wannan rakumin ya zo ya ce ya ka karan ka baka ba shi abinci kuma kana sa shi aiki mai yawa rakumi ne su burane muke ta kuka a shi ma irin wannan tafiya kukan da yake aka ce ina mai shi karan ka ne ka baka ba shi abinci ya koshi kuma kana sa shi aiki mai yawa aka ja kunan shi kenan kaga dabba masu ake gabata hakkinta can na baya ba kare ruwa ya shiga ina ta cutar da musa ta shiga ina ya ɗauki kwai an ce mi ya maida to kaga an ce in zaka yanka kuma ka yi mi ka yi tosai sai ce babun to na an ce a ɗauki kwai ka maida a yi ka za ka maida to kuma mu iya ajiye su dabbobin kamar tsuntsayen mun doke su mu ajiye su a gida mu yi kaji kaji da rike wannan mutum shi kaji da rike shi kaji da ake yasa tsuntsuwa giriyashi da rike wannan mun doke tsuntsuwa mu ajiye a musulunci an iya wannan a kuturu da wani mai da ke ajiye su a gida ko kuma tsuntsuwa ma kowace ma dan dai wani abubuwa ka iya ajiye su a gida to wannan da ana ajiya ta wuce da ka gani a ɗawus shi da zo shi a gaba kenan nan kuma a ɗayin filikafas sai ce tsuntsu a cikin akurkin shi ka ajiye shi kajin shi ka ajiye shi kenan kana iya a musulunci ana iya ɗaukan tsuntsu ya zamna ka kiwata shi kai a cikin kajin shi amma da sharɗin shi ne ka bashi ka bashi ci da sha kamar yanzu ba da shi ne baka ɗauko tsuntsu ka ajiye kana jin murya shi na ma tsitsi da sa kana jin daɗi ko dawis yana zuwa yana zawa da irin wani ana iya shi ba sai dai dawis shi da za a kawo da shi inda zai je makota ya ci abinci kawo inda malamai sun hana kiwon tattabara kiwon tattabara ai malamai sun ce kiwon tattabara makaruki ne biyasa has imam malik da su a ji sun ji akan kiwon tattabara makaruki ne ba su a yi kiwon tattabara makaruki ne biyasa saboda ai unguwa take zuwa an yi shanyar hatsi ta cinye ta zo gida ta kwana kenan li anna hayy suka ce ta akulu zuru'in nas shi da yake yafi ai da dama zaka bidiyo ana cewa wa yakrahu ittihadu duwir alladhi ta'kulu zuru'in nas an karhanta karfi kiwa tsuntsayen da suke cin kayan mutane kuma ta tabara ka doka mai wai wata ta tabara ta ce guda goma ai wata suna iya koma nawa ashirin tunda in namiji ya je can sai komo da da daya muda da muna yara sukari ake cewa ake sa a ruwa in ka sa sukari a ruwa wai suka sha sai su kauro gaba da da haka ake cewa su wallan kowa gari eh to kamar yanzu dai ina da kiwon ta saboda guda goma ai sai iya komawa ishirin kai kuma ka tashi sai ka ce iya shila to nawa ne da wannan malamai suka ce duk makaruri da kiwon ta tabara da kwai shubuha kan shi ai da kwakwata da aka wani imam ahmad a kan ita malami sai ka imam malik sai ka akan imam ahmad da imam malik sai imam ahmad abai tambaya akan nawa tantabara da ta je ta dauko tantabara ta yi kwai kuma ta aiwa a gidanka dan nawa ne ina da tantabaru guda goma sai namiji sai je gidan makwabta sai ɗauko wata tantabara ta biyo shi suka yi aure har ta yi kwai ta kanke shi a tantabaru na to ɗan nawaye nawaye eh nawaye kuma na kubi ne to ya zaka ka samu shi ka bashi to ai ba san shi ba kenan daga wannan ne irin wani abubuwan shi mahai sai malamai suka ce waye karar ittihazin duwairin lati ta akulu zurudin nasu an karhanta kiwon duk tsuntsuwar da take cin yan itace na mutane don da duk in aka yi shanya a unguwa ai duk tantabarin gidan ka in sun za su in sun je wancan gidan sun tsatsa gini hatsin wancan gidan mun gane hatta usman bin affan zamanin suna hanawa da su umar bin abdulaziz suna hana sai dai a ajiye lokacin da kusan tantabaru kuma su sai kai sai dai hammamal murasala suka ce ita su ake kiwo kamar ya suna su amma malama suka yi sako yawa su irin wannan wani lokacin na aikin da ana yaki ita tambata wani su suke kaiwa to sai a rataya mata letir haka ya wani layi layi za a rataya mata letir sai a sake ta sai ta kai wani gari to wannan kaɗai ne malamai suka ci za da kiwo nan gidan sarauta da wani mai wanda su suke murasala to an hore su da tantabarai ne daga nan sai ka sake ta ta kai letir murya ta aji kawai sai ta sauka sai a ɗauki letir kuma sai ta koma gurin ta da a da yakin annaba da aka yi da fulfawa da ruwa ta haka ake to wannan zai malamai suka ce wannan a tattabaru su kaɗai ne za a yi kiwo amma dai na yanzu wannan namu makaruhi ne kuma kuma kowa doka a yi haka ne tana su wancan hau tsantsani ne gari su mu da yanzu buganan buganan su tsantsani ne salf da suka wuce malamai wancan da kirki suka tsantsani gari su tun da ai tattabarai shi ta tashi ta je ina an yi shanyar mi hatsi ta tsatsaga ta komo gidanka yanar kasan ta yi ta yi banna a can in akwai ce ta ce ta yi cewa za a kai wata ya ta yi banna yana ta zan gane a wannan duk tsuntsaye ana iya ajiye su a gida a cikin kaji a kiwonsu banda waɗanda suke tashi su je su ci abinci a gidan mutane su duk so ita wai dawusu ya shiga ana zaka bayan dawusu ya ce قال حدثنا عارف قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ابن صغير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص jawa kenan muka ce sauran tsuntsaye wanda zaka aje su a gudu ka kawo musu abinci su ci duk ana iya kiwon su ba laifi ne ba kenan shi da wannan ruwa ya ce ma daga hisham daga urwa urwa dan zubair zubair bin awwam kale ce kana ibnu zubair bi makka abdullahi dan zubair ya kasance lokacin da yake garin makka yana lokacin da ya komo garin makka ya tare yana shine halifa ma a lokacin su lokacin nan suna yayi sheke ikon su wannan makka madina da sauran gairuwa kuma sauran gairuwa can bari umai suna doka suna ikon su to a lokacin da abdullahi bin zubair yake makka wa kuma lokacin nan da kai sauran sahabbai a garin makai tun da abdullahi bin zubair shi ma ai cikin kananan sahabai ne kenan lokacin da ya girma kenan a garin makka da kwai kana da kwai sauran sahabai latijawa kenan hece lokacin da abdullahi bin zubair yake iko a makka wa ashabun nabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance ya hamiluna dayar fil aqfasi suna dokan tsuntsaye su yi kiwon su amma dai suna sa su cikin girya ji wannan kai kenan irin dokan su a kukuturu da sauransu kenan dai wannan ruwa da zaga ne ɗaukan kiwon tsuntsaye ka sa su kaji kana ba su abinci ba laifi ne ba sai ce قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به فقال له يا أبا عمير ما فعل أو أين نغير
to wannan ruwa da can baya mun yi ta kenan ta nuna ma dai yaro haka so mai tsuntsuwa yi wasa inda zai ba ta to ya ba ta miye ba laifi ne ba makaruhin da irin su tantabara ne ko kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kai gidansa anis bin malik da kai kanin shi wanda ake ce wa abu umayr mai ruwaya can baya abu umayr ya kasance yana da wani dan tsuntsun shi tsuntsun na shine nugairu nugairu tsuntsu kenan abu umayr kanan anis bin malik ne gidan su rumaisa abu dalhatu aidin mi tarihinta ita rumaisa ai mijinta abu dalha ko wa anis din ko to tana da ɗa abu umar shi abu umar shi ne a wancan tarihin wanda ya rasu dalha bai nan da dalha ya zo ta gaya mai sai da ta ba shi abinci shi wannan abu umar fasar hadisin dai da halar nabiyu annabi ya shiga fara'a ibn li abi dalha sai ya ga wani yaro na abi dalha yuqalu lahu abu umair shi yaron sunan shi abu umair wa kana lahu nugair ya kasance yana da wani tsuntsu nugair tsuntsu yal abu bihi yana wasa da wannan tsuntsun fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ya aba umairu ya kai ba aba umairu sunan yaron ne ma fa'ala ko kuma wa ainin nugairu ma fa'alin nugairu a wacce ruwa nugairu mi ya aikata ko kuma wa ainin nugairu ko kuma ina nugairi yake ruwayar mun yi ta wani dogon bayani na wannan shi yaron kana anas bin malik ne mai sunan wa ya sunan shi abu abu umar kamar yana yaro karimi ne sanda muka yi bayani mai bayani akan inda annabi yake sa yara shi kenan kullum shi yara yana da tsuntsun shi a cikin kayakin shi kuma in an zo yana ɗaukan shi yana wasa da shi wata ran tsuntsun sai ya mutu to shi ne annabi ya zo gidan sai rika mai wasa na ce mai ya aba umairu ma fa'alan nugairu ya aba umairu nugairi aikata wani ko kuma ina nugairi yake kamar annabi yana zole shi sai ce mai ina nugairi yake tsuntsun ne ya mutu sai ce mai ina nugairi yake kenan dai mai muke ka a shahiruna kenan ana iya rike tsuntsu a gida a kiwata shi har yaro rike shi da ba a yi ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake shiga gidansa anis da baya bar ba a ba umairi ya rike ya rike tsuntsu to wane ne a ba umairi a cikin sahabai ya girma bai girma ba shi wannan kanai na anis ya mutu yana da shekara wajen biyar haka bai girma ba da wannan babu labari shi ai kana anis ne da da kai labari daga nan labarin shi tsaya wannan hadisin kare gari inda sunan shi yazo mutuwa yana da shekara hudu zuwa biyar tarihin shi ai shi ma mun shi ne lokacin da ya rasu yana masassar bai da lahiya haka sai ya rasu da ya rasu kuma baban nashi a baɗal haibe gida bai gidan ya rasu da ya rasu sai ita umu sule rumai sa sai ta sa aka daidaita shi kamar aka bai wanka aka sa bai da kawai aka bai komi sai ta aji ta ce amma dai ba an binne shi sai baban shi ya zo da baban nashi ya zo bata ce mai ba a ba umairu ya rasu sai da ta ba shi abinci ta yi aduma ta yi ado ta sha turare wanda ba ta saba mai ba ta yi ado sosai kamar mutuwar dare ce hake kusan magarba kenan da ta zo da dare shatu ta mai ado ta sa tarare ta yi mai aka ce hayyar sadi da ita sai washe gari kenan example kamar ce ya mutu wajen magarba ko to da dare ba a faɗi ba ta ko an mai komi an aje shi kai ka zo da ya zo gida a baɗala ya ce ina abu umar aka ce a barci yake na hutawa ba ta gaya mai ba kenan ya rasu ta ba shi abinci ya sha ya yi komi komi har yasa da ita da dare sai da sahi sai ta ce mai yanzu idan wannan makwabtan nan namu suka ba mu aro wani abu sai suka zo suka ce suna son a kayan suka ba mu aro ba su zambi ko kuma tsaya zabi mu ce ma ba su kansu ba sai ce a abu da aka baka aro ai ba da kayan ka zakai kama ka yi godiya ma sai ta ce to Allah ne ba mu abu umairu ya amshe kayan shi ya rasu sai anan ta gaya sai daga nake dan batare sai sai kwasa suka yi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama aka mai da zance gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya albarka a cikin abin da kuka yi da zai kenan annabi ai ya sani wahayi ake mai kenan sai Allah ya albarka a cikin abin da kuka yi zuwa dare kenan Allah sa wannan kwancin da kuka yi dare da kuka ciki kenan kuma ya Allah sa kuma sai Allah sa cikin abin da kwancin da suka yi kenan sai aka wuce mai tarihin shi ma na abu mai to wanda da darasin da muna muna duka dai an iya rike a bashi amma da irin sun tantabara da sauransu yi kurahu ita hajji duhur allati ta akulu zuru nas shi wannan makaruhi ne kamar yadda muka ce an tabe imam ahmad ya ce menene in tsuntsuwa ta je tantabara ta tashi daga gidan mai ita ta je wancan gidan ta auro tantabara ta zo gidanka sai suka yi kai suka aihu dan nawa ne ne ya ce yadda bil ummu abu uwar duk inda suke abai da dan can gidan to da wani duk malami suka ji akan makaruhi makaruhi makaruhi ne daga da ya tsaya sai ce ba babe na 179 babun babe yan min hayr ana tura alkhairi tsakanin mutane yalimi kama za iya kama ka cewa annan kama ai ana annamimanci akan gaskiya kenan nan kuma abin da yake ne kuma kana su doge ka tura alheri tsakankanin mutane ka tura alheri tsakankanin mutane ko kuma abu ai can bayan ne karatu akan annamimanci muka ce da kwai inda ake annamimanci amma dai kasance ba ba laifi ne ba ko kaga wani yanzu ya ci bashi nan ya ci bashi nan ya ci bashi nan duk ya kware ku anguwa kuma sai kaga ya zo wani abokin ka sai yake liƙe mai ai an wuta masallaci sai ka kote shi ka ce kai hankali ke kaga wannan ba bidai ne ba ba an limanci ne ba to haka kenan a mangana ma ta yau da gobe da kai a inda zaka yi ƙarya ƙarya ba laifi ce ba kenan ita wannan ruwaye za ta gaya mu bura yayi inda ya halitta mutum yayi ƙarya kuma bai da zini da kuwa inda zaka hudu magana ta ƙarya ce amma dai baka sai ce
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليثي قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أم أن أم أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيد أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قالت ولم أسمعه يرخص في, في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث امرأة زوجها kenan wannan ruwa tana nuna mama ruwa ce wadda buhari da muslim sun hudu ta baitin ta zo na adabul furat ruwa ce mutafiqun alaiha yace hadathana abdullahi bin salih qala hadathani laysu qala hadathani yunus an ibn shihab wa ibn shihab ibn shihab mota kullum muna shi muhammad ibn muslim imamu zuhri shehun malami malamin imam malik muhammad bin muslim imamu zuhri qala yace أخبرني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف حميد بن دان عبد الرحمن ne عبد الرحمن بن عوف kuma wane ne عبد الرحمن بن عوف ɗaya daga cikin asharatu mubashirin bil janna kenan Humayd wannan dan shi ne anna ummuhu uwar shi shiwa shi Humayd ko wace ce uwa tashi ummu kalsum uwa ummu kalsum ita ce uwa Humayd yana ita uwa ita ummu kulsum wannan ibnatul uqba bin abi muayyid ga babanta nan uqba dan abi muayyid kenan mata ce ga abdurrahman bin auf kuma danta shine humaydin babanta shine uqba bin abi muayyid shi wannan babanta uqba bin abi muayyid da musulunta ba yana daga cikin wanda aka kashe a yakin badar yana daga cikin da farko musulunci da farko suna shi da annabi kuma daga baya yana daga cikin wanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama adawa ta kai adawa da ka sa abin ka sa irin su Abu Jahal ka sa abin hadin sai ka kai shi in zaka zana guda biyar sai ka sa shi malamai suna cewa asira shine wanda ya taba watsawa annabi sallallahu alaihi wasallama yawo wa iyaz billah kuma ya taba yin shaki annabi da abuwa da ma kai sira ana hudu ya kai shi wannan ukubatu bin wa abi muayyid amma dai da ke shi musulunci ai ya khurujul hayy min al-mayyit ne wa ya khurujul mayyit min hayy kaga wannan diyar tashi ita ummu kulsum ta yi hijira madina ta musulunta ta auri sahabi sahabi ma kuma daga cikin ashara na mubashiri da bi jannat kamar da duk sauran sahabbai ma da suka yi adawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne wali su wane su asi su wane duk yazmi ba su suka daga musuluncin ba abu jahal ikrima dan shi ba su ne ba da suka yi fituha suka daga musuluncin to haka ne shi ma wannan hukuma bin abi mai baba ummu kulsum a habaratuku ita ta bashi labari ta ba wa labari ta ba wa labari dan da ko ta ba humaidu kumaidu kuma ɗanta ne ɗan abdulrahman bin auf shine ce anna ummuhu uwar shi ya kai ce ummu kulsum ya ukuba ɗan abi mu ayi ɗan a habaratu ta bashi labari anna hasami'at ita ummu kulsum tace taji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qul ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa laisa kazzab wan ba makaryaci ne ba laisa kazzab ba makaryaci ne ba wane allazi yuslihu bainan nas wanda zai zo yayi sulhu tsakankanin mutane ba makaryaci ne ba wane allazi yuslihu bainan nas wanda zai sulhu tsakankanin fa yaqulu khairan yazo ya wada alheri aw yalmi khairan ko kuma ya dangana alheri mutum bi suna ne gaba an wata sai ka je ka cewa wancan kai wannan ɗazu da muka gaisa da shi ce wannan gaba kawai kumiya ce ke alisa yadda zai ma magana in ya ganka har kumiya yake yana sadda kai ta yi abin kwana yake bai barci yana tuna wannan gaba ba ta yi ba kwana yake bai barci ya ce kullum har kumiya yake ya rasa kumiya ka yake ya rasa yadda zai ma magana shi ma kuma ka kiyo ka cewa wannan haka kenan wani ai ba an namimanci ne ba dan kai sulhu ne kenan shi ne ce ma laisa kazzabin wanda zai wannan ba makareci ne ba qalat kuma hi ita ummu kulsum tace walam asma'uhu ban ta'aba jin annabi ku kinan ta'udu ila annabi walam asma'uhu ban ta'aba jin annabi yurahisul fi shay'in yana karan gwame a cikin wani abu mimma ya kulin nasar waɗanda mutane suke faɗi min alkazibi na daga ƙarya illa fi salasin sai dai a cikin abubuwa guda uku kenan ummu kulsum tace ba ta ta'aba jin wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin rangwame a cikin wani abu waɗanda mutane suke faɗi na daga ƙarya sai dai abubuwa kenan ba ta taɓa jin annabi ya halatta ƙarya sai dai a guri nawa uku kenan shi da tace walam asma'uhu ban taɓa jin shi ba jinwa annabi sallallahu alaihi wasallama yurahisu yana karan gwami fi shay'in a cikin wani abu mimma ya ƙulun nasu waɗanda mutane suke faɗa min alkazibi da daga ƙarya illa fi salasin sai dai a cikin abubuwa guda uku ga suna abubuwa guda uku shine ce islahu bainan nasi wa hadisu rajulu imra'atahu wa hadisu mar'ati zawjiha anan ne kada yake ƙarya islahu bainan nasi sulhu tsakanin mutum biyu suna gaba in mutum biyu suna gaba ka zo ka wadi wannan magana da maka wadi shi ma wancan ka je ka wadi kai so kake kai me ku daga samu ladan wannan ba kai bane ba kai karya ba kenan duk karya da zaka yi zai ka sulhu tsakanin mutum da mutum ko al'umma da al'umma ko gida da gida ko adawa ta gida da gida adawa ta lattijo da lattijo kana so ka shirya su duk karya da zaka yi dan ka shirya su in kai wannan ba karya ce ba Allah zai kama ka sai dai a baka lada sai ce wa hadisin rajul imra'atuhu da zancan mutum ga matar shi in ka ci to ka ci kai ba ta wacin tuwon da ya kai irin wannan tuwon naki ai kai ma ka san ka taɓa turin wannan ko eh ko kuma kai wannan turare da ya kasa ban taɓa yin turare mai ƙarshen shi duk duniya na ba mai kyan da ya kai ai da kasan ƙarya ce eh to irin wannan ban taɓa kaza to wannan shine hadisin rajulu imra'atu zancen mutum ga matar shi kenan ba ɗaukar shi ƙarya shi ma'anar ya ta sauki a nan amma dai malamai suka yi shari'a kasa ba a wajen neman aure ba sai in ba ta kace duk da ai can bayan mun yi hadisi man tahalla min ma lam yuda wanda ya ado da abu ba dan shi ba kenan ba a je ba baka kanka aure da baka je ba da mota mai tsada ta wanka ko ta makwabta ko to me kana cewa naka ne ko kuma baka aure da baka je ka cewa zan kai ki makka ba amma dai tana gina ka daga cewa ai daga na doki a dashi zan kai ki makka ba da suka ce ba ƙarya ce ba ko kuma maka ko insha Allah nan dai daga maka na kamar na kai ki a jihan gari ke da ita adda to wannan in tana kiran malamai suka ce duka ba ƙarya ce wannan cikin a yi zaman lafiya a yi zaman lafiya ne haka ne shi ma kuma yace wa hadisin mar'atu zauja haka nan ga zancen mace ita ma ga mijinta ko ba ta san shi ba ta ce ba ba ta san shi ai da kwatari wanda aka yi karar shi gurin Umar bin Khattab wani wanda aka yi karar shi gurin Umar bin Khattab shi da matar shi ta ce ke da gida ka ce ke tsakanin gida Allah kira san shi ta ce ban na san shi aka je gurin umar bin hadar umar bin hadar bisa yi jaya miki wadda haka cewa yanzu kina sashi ko da kika sashi umar ku a cikin sabon mana da zafi amma ta ai a nan ko da biki san shi aka ce miki yanzu mutum da matar shi an zo ana sulhu za ka ce ke tsakanin ki da Allah biki san shi sai kai ni ban na san shi ba hudun wannan ko da biki san na shi a zuciya baki ce ba sai ki ce ina san shi haka kai ma ko da baka san nata a zuciya ba ka ce ba kana santa kenan wannan guri guda uku ita ummu kulsum tace ba ta taba ba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yayi rangume ga ni ƙarya sai dai a wannan guraren guda uku na farko shine islahi bin bainan nas sulhu tsakanin na biyu hadisu rajul imratu zance na mutum ga na uku zancen mace ga mijinta sai kuma sauran ruwayu da suke kawo na wajen yaƙi alkhidi a wajen yaƙi ma ana karya da kuma malamin sai ƙara shari duk wani abubuwa wanda zaka yi sulhu zaka yi sulhu kana karya kamar wani wanda ya sahabi da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mai karya me shi zai lokacin da ɗan makka ne suke yana da bashi da dama a gurin ɗan makka su kuma ai ba a lokacin da musu ga musulunci ba manya-manyan da irin su wannan inna mai su uku bakin nan da su abuja da kwai bashi a ta to sai yake so zo a wasu bashin shi sai zo kuna da bai ta sallallahu alaihi wasallam ya ce a dan so yake je kare mi zai kare wani yaje ya bata musulmi ya rika cewa ai da aka je musulmin nan kuta ma ake ko kaza ake ko kaza ake kenan ya ga kamai su ga kamai nasu ne don su biya bashi shi sai je yi wannan sai aka biya bashi shi to ka kamar irin wannan to kenan da kwai kura da dama da malamai suke kawa na an iya yin ƙarya amma da a ruwaye gaba kuma tana nuna ma ita baicin wannan guraren ba ka yi ba sai ya ce
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب يكتب عند الله كذابا وحدثني قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبيه عن معمر عن عبد الله قال لا يسلف الكذب في جد ولا حذل ولا يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له la yin shi talaba to wani ruwaya wannan ita ma buhari da muslim sun hudu ta farko wannan ta ɗari uku da tamanin da shidda ruwaya ce baitin ta zo na adab al-mufrad kuma ta zo a jami'ar sahih da muslim ba da in sai ce la yasluhu al-kazibu ƙarya ba ta da nagarta ƙarya ba ta da kyau kenan kini amma ba a so a yi ƙarya kenan shi la yasluhu al-kazibu ƙarya ba ta da nagarta ba a so a yi ƙarya shine ruwa yace hadathana musaddad qala hadathana abdullah ibn daud an a'mash an abi wa'il an abdullah wa abdullah an abdullah wa abdullah an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alaikum bisidiki na hore ku ku rika gaskiya a kodo shi fa inna sidika domin ita gaskiya ya hadi ilal birri tana shirya suwa zuwa ayyukan kirki fa innal birra shi kuma bir ayyukan kirki ya hadi ila janna yana shiryar da mutum da zuwa aljanna wa innal rajul mutum yasduqu yana gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan hatta a rubuta gurin Allah wani mai gaskiya ne wa iyyakum na hane ku na hore ku wal kaziba da ƙarya fa innal kaziba ita ƙarya ya hadi ila al fujur tana shiryarwa zuwa fajirci wal fujur shi kuma fajirci yana shiryarwa zuwa wuta wa innan rajul shi mutum la ya kazibu zai rika ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaban hatta a rubuta gurin Allah wani mai ƙarya ne kamar yadda ɗan magana suke cewa ba a cewa gaskiya ka ta ƙare sai dai ƙarya ka ta ƙare kenan ita wannan ruwa tana korar da mu ne mai gaskiya domin gaskiya ita ce hanyar samun aikin girki kuma ita ce hanyar shiga aljanna kuma mu bar ƙarya domin ƙarya ita ce hanyar fajirci shi ko fajirci shine hanyar da zai kai mu ina wuta sai kuma na gaba daga kutai ba kala hadasa na jariru an a'amashu an mujahidu an abi mu'amar an abdullahi shi ma abdullahi bin mas'udin kala la yasluhul kadhib ƙarya ba ta nagartaka kenan ba a yin ƙarya ƙarya ta ayyuta fi jiddin a zancen magana gaskiya walal hazari ko kuma a magana wadda ba ta gaskiya ba duka mutum kai ƙarya kenan a gaske ko a wasa ba a so kai ƙarya wala an ya idda ahadukum waladahu ko da ɗayan ku yawa ɗan shi alƙawali wala an ya idda ahadakum waladahu shay'an ko da ɗayan ku yawa ɗan shi alƙawalin wani abu summa la yunshiz lahu kuma ba zai cika mai alƙawalin da ya mai ba shi ne malamai suka ce ko da irin wani da nake wa yara yaran wayo zo halawa ka gumi wani abu ya da halawa don ka kamo shi ya yi laifi ba wani ai kana wani yanzu ya ruga nan zai kamo shi sai kai haka kun ga ilimin da kake ka sai bango da ba ai ba da ilimin ko to wannan ma ba a yi ta malamai suka ce ko dabba ba kawa wani ba da kwai dare wannan imam buhari daga cikin muhaddisin ina imam buhari ne imam buhari ne ya an sa hadisi gurin wani da ya je an sa hadisi wajen wani sai iske shi wanda zai amshi hadisin gurin zai kamo goɗe shi kamar yadda muke wa akuya ko wani abu in zama kamo ta muwa kwariya haka ya da abinci sai yake wa goɗe haka ta zo ta zo dai kama ta sai ma ba ce wannan wanda yake wa dabba ma ƙarya kuma za a amshi hadisi gurin shi sai ya komo gida kenan kaga su can yadda suke kiyayewa mu ku ayyuka ai zaka kamo yaro in go gado ya shiga saka in go yake haka ko ko in go da bino ko in go mai halawa dai ka yi ka kamo shi to shi ne ce lafi da karfi ita karya a ko'ina ba a yin ta a cikin gaskiya ko a cikin wasa ko da ɗayan ku yawa yarin shi alkawari kuma ba zai cika ba kenan ko da ungu biyar ka sai makaranta ko babu da labirin a cikin ungu da biyu babu ko kuma an kai ka zaza maka zaki ba a san karya guri uku nan da aka waɗi nan ne kaɗai zan kai karya da kuma sauran ruwayu da suka fara kenan daga nan zan mu tsaya sai satin gaba idan da rai lafiya sai mu tashi sabon babi babi na 181 inda yake cewa allazi yasbiru ala azannasi musulmi na kwarai shine mai haƙuri a bisa cututtuka na mutane da suke mai da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana kuma Allah ya taimake mu abinda muke faɗin mu rika dan kwatantawa a rika dan kwatantawa سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك